to أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatun alfiyatu bin malik kuma muna darasin alfa'il ma'ana matashin karatunmu shine alfa'il kada manta alfa'il shine wanda ya aikata aiki subject shine alfa'il to muna jin hukunce-hukuncen da ke da alaka da shi alfa'il dama mun san wa ba da fi'ilin fa'ilin ko idan har ya bayyanu to shi kenan sai ka dauke shi a matsayin shi ne fa'ilinka idan kuma bai bayyana to akwai lamirin da ya ɓoye shi ne zai zama fa'il ɗinka kuma mun ji fa'il hukumuhu an raf'u da inda fa'il yake shi mai rafa'a ne to yanzu zai mana bayani ne a wajen a nani za mu tashi na? والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس والحذف في وتاء ما جمع سوى السالم من مذكر كتاء ما إهدى اللبن من يشكو والحذف قد يأتي بلا فصل وما نعم شو to mun san idza kana alfa'ilu mudhakkaran kana alfi'lu mudhakkaran wa idza kana alfa'ilu mu'annathan kana alfi'lu mu'annathan ko idan ka ce ja'a zaidun anan zaid mudhakkar ne to wajaba tadhkir alfi'l yani wajaba khulu alfi'l min alalamat التي تدل على التعنيف أو ما شابه ذلك ومتى كان الفاعل مؤنثا وجب تعنيف الفعل كو إذا قلت جاءت البنت نن يا وجب مچه جاءت ده تاء التعنيف me yasa لأن الفاعل هنا mu'annathan mun bincin nan ko shi yasa za mu gani a a gurare da dama cikin Kur'ani da hadisai idan aka kawo fa'il inda fa'ilin mace ce to za a yi ta'anithin din za a samu fi'ili alamar da ke nuni akan cewa fa'ilin ta'annath ne وإنما تلزم فعل مضمر آه. والحذف ما فصلكم بإلا فضلا نني wata gaban shi ne to bari mu je bari mu koma baya ne za mu dan ribas wa qad yubihi al-fasl tarka ta'i fi nahwi atal qadhi bintul waqifi to ku duba nan da ka ce ja'atul bintu nan wajaba ta'anithul fi'il ko ai wajaba an natiyal fi'il an natiya bi alama tadullu ala ta'anith ko li'anna al fa'il mu'annath ko madalla to da zaka rabe misali ka ce ja'atul yawma albintu al bintu to muka lura da kyau ba mun yi fasulu ba mun rabe tsakankanin fili da fa'ili ba to a wannan halin jaza ta'anithul fi'il wa tadhkiruhu jaza laka an taqula jaa al yawm bintun saboda mene saboda kare mai tsakankanin fili da fa'ili wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu wa akhadhat alladhina zalamu as-sayhatu ya fita ko to shine yake cewa can aba wa qad yubihul faslu tarka ta'i to wal faslu kaga rabewa tsakankanin fi'ili da fa'ili a kawo ta kalma qad yubihu tarka ta'i kun gan takaddimu takaddin tabin ko yana halastar da share tawun din barin tawun din sai ka zo da fi'ilin fi nahwi kamar misalin atal qadiya bintul waqifi nan fusila bainal fi'il wal fa'il wa li ajli dhalika utiya bil fi'il biduni alamati dun ala tanith fa qi haythu qila ata wa lam yuqal atat kuma zaka iya cewa atatil أتت القاضية بنت الواقفي يا لستا يا بتكو والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكا إلا إلا فتاة بن الألا to ku duba da kyau a uslubi na hasru ko kuma uslub na uslub na istithna uslubu da sin ko أسلوب الاستثناء عفوا أسلوب الاستثناء استث اس أسلوب استثناء أسلوب استثناء هكا misali ka ce ma ja'a illa zainab in ka lura da kyau ai ga fi'ilinmu ko fa'ilin ma'anan mu'annas ne ko muzakkar mu'annas ko masha Allah ja ma ja'a illa zainabu to a irin wannan hali tunda an zo da adatul istisna an rabe tsakankanin mene fa'ilinka da fi'ilinka to share tawun din shi yafi karfi daga ce mene ma ja'at illa zainabu kun banci wannan ko to din yi nuna maka hakan shi yasa ce maka wal hadhu ma fasli bi faslin fi illa fudila ai wa fudila al hadhu an fifita share ta'un din ma faslin bi illa lokacin da duk lokacin da aka rubuta tsakankanin fi'ilinka da fa'ili da kalmar illa to ina misali sai ce kama zaka illa fatatu binil ala babu wacce ta yi tsarki kaman matar ibnil ala shi ne ma zaka illa fatatu binil ala ya fita wannan? masha Allah gaba kuma sai ce mana walhathu qadiyati bila faslin wama ضمير ذي المجاز في شير وقع تو zai iya yiwuwa kaga an yi isnadin fili zuwa ga mu'annas haƙiƙi dama mun ji sunan ismul mu'annas ismul mu'annas akwai hakiki hakiki akwai kuma majazi ko ismul mu'annas ne a hakiki inda kaga eh hakikanin matan ne hakikanin sunan na mace ce shi ma za ka yi kasashe kashi biyu akwai ismul mu'annas hakiki lafzan wa ma'anan ko kamar ka ce menene karimatu kamar ka ce menene rahmatu kamar ka ce aisha yau fa sunan ya fito a karatu an bance wannan ko madalla yanzu kaga wannan sunan mace ce lafzan wa ma'anan ko sannan kuma sunan mace din hakiki zai iya zama ma'anan ne la lafzan kaman ka ce mini kaman zainabu kaman ihsanu kaman hindu kaman su'adu sunan mace ce amma wani iri ta wajen ma'ana domin a lafazi yau babu town to shi ne sai mala yake ce mana a ba mun ji cewon idan an kawo fi'ili fa'ilin ya zama zakka ne sai a yi tazkirin fi'ilin ba ma'ana fi'ilin ba za zo da damar tanis ba idan an zo da fa'ili mace ce to fi'ilin ya waje ba na hakiki tanis ya ji ba a zo mishi da mene alamar da ke nuna cewa mace ce ko matalla to idan wajen majazi ne kaman ashamsu kana da fuskoki guda biyu ko ka iya cewa tala ashamsu wani wannan majazi ta anif ne ka iya cewa kuma tala atishamsu ya fita ko? madalla to ya kuma nuna mana cewa idan aka rabe tsakankanin fi'ili da fa'ili kana da fuskoki guda biyu ko? ko da hakiki tanif ne ja'atul bintu ja'al bintu ko? madalla sannan kuma sai ce mana idan haɗar rabe tsakankanin fi'ili da fa'ilinka da fa'ilin mu'annas an rabe tsakankanin fa'ilin mu'annas da fi'ilinsa da illa a share town din shi ko to wani lokaci ma zai iya yiwuwa a zo da fa'ili hakiki ta'anith ne kuma fi'ilin ba za a sami shi ta'ani alamar ta'anithi ba sibawai anji ya ce ja'at fulanatu a qala fulanatu qala fulanatu a fulanatu ai mace ce sun mu'annathin lafzan ma'anan ko to amma ba a sa alamar tanis ba to haka ma zai iya yiwuwa haka ma a shi yanzu idan ka zo ka ce mana ƙala karimatu ƙala zainabu babu komai kada ce za a zarge ka an ji an yi an ji shi a cikin waka fala muznatun wadaqat wadaqaha wala arda abqala abqalaha gashi nan fala muznatun wadakat wadakaha wala arda abqala ibqalaha to shine ce mana a cikin baiti wal hadfu ya'ti bila faslin to takadirin baitin shine wa qad ya'ti wa qad ya'ti al faslu share town din ma zai iya zuwa bila faslin ba tare da an share ba tare da an raba tsakankanin fi'ili da fa'ili mu'annas ba wa ma ad-damiri dhil majazi fi shi'rin waka sai ka ce wa waqa'a hakan ya zu ya faru ne ma'a damirin tare da lamiri dhil majazi na lafazi majazi fi shi'rin a cikin waka wato ma'ana an samu a cikin waka an zo da baiti ga fa'ili na mu'annas majazi amma kuma sai zanto wayan shi fa'ilin a sai sai zanto fi'ilinmu an cire tawun din fala muznatun wadaqat wadaqaha haka ne ko babu wata girgije ne ta zubdar wanta ina jin kuna da baitin ciki ko masu ibn aqil wala arda abqala ibqalaha to kaji shahidin mu gashi nan wala arda abqala ba ce ar abqalat ba ibqalaha ba ya fito to baitin nan kenan muka yi biyu ko eh asali abqalat ne amma sai aka ce abqala ibqalaha to an ji a cikin waka an zo da fa'ili na mu'annath amma mu'annathin nan majaziyu ta'nith sai aka share ta'un din eh a halin waka an ji wannan ya faru eh wajaizun fi sanati shi'r salif an yi an yau sosai kuwa ne sarifal sha'ir malayin sarif ya yi haka ne to wata umma jam'in si wasalimi min mudhakkarin katta ima ihdal labin wal hadfa fi ni'mal fata tustahsanu li anna qasdal jinsi fihi bayyinu to idan aka jingina fi'ili zuwa ga jam'u salama kun gane ko to idan jam'in salaman na muzakkar ne namiji to ba a ba za a hada shi da mene ba ba za a hada shi da ta'un ba misali qama zaidun qama zaidun ku duba da kyau qama ai fili madigo az-zaidun jami ne na wannan na jamu zakar salim to shin an ce kamati ne duk da yake jam'i ne kun ga ba a samu shi ta ba ko wanda ba shi halasta ka ce kamatin zaidun kamatin zaidun in ko ba jam'u salama ba ne kamar jam'u taksir ne jam'u taksir na muzakkar kamar rijal ko kuma jam'u taksir na mata kamar hunud ko jam'u salama jam'u mazan mu'annafi salim kaman hindad jaza ithbatu ta wa hadfaha ya halasta ashara ta'un ya halasta ashari kamar misali qamar qamar rijalu qamatul rijalu qamar rijalu ya halasta kuma ce mene qamatul rijalu me yasa li'anna al-fa'il huna jam'u taksir jamu taksir la mudhakkar ko gani ya halasta ba shine ce Allah ce qalatul arabu ba amanna kaga ba ce qalal arabu ba saka ce qalatul arabu ka gani qalat lakum rusuluhum kun bin jannan ko sai aka zo da ta alamatu ta'nif me yasa samu li'anna al-fa'il jam'a a jam'u taksir ne mazakarin ya fita ko? to ko da ka mazu da hunudi ne idan ka ce ƙamatil hunudu wannan ba a yi jam'u taksir ne na mata ko? to ya halasta ka zo da ta'un ɗin ya halasta kuma ka share ƙamal hunudu duka halasta kowanne kai ya yi waƙala niswatun fil madinati kaga ba ce waƙalatin niswatu ba to kun ga ƙaramin sanin ƙuƙumi ne lokacin muna ɗan ƙoƙarin haddin ƙur'ani a lokacin wani suna ta ganin ai a cikin ƙur'ani akwai kurakuran nahau wani zuko suna ta ganin a'a ai alkur'ani wai masu ma ƙoƙarin tsarkake ƙur'ani ke sai sai ai suna ganin alkur'ani shi na da na hauna shi ne na musamman bacin ko rashin sani karamin sani kukumi ne yauwa to Allah ka samu dace jama'a mu fahimci wannan ko to shine sai ce to mun ji jam'u salama na muzakkar da mu'annas duk kana da fuskoki biyu ko madalla to koda a ce na majazi ne shi ma kamar tala'ash shamsu tala'atish shamsu shi ma kana da fuskoki biyu ko to shine ibn malik ke cewa wa ta'u ma a jam'in kaga ta'un tare da jam'i ma'ana zuwan ta'un a fi'ili tare da jam'i siwas salim amma banda jam'ul muzakkar salim bi muzakkar na muzakkar salim ka ta'i kaman zuwan ta'un ne ma ihdal labin a ɗaya daga cikin mufuradi na labin idan ka ce waka'atil libnatu bulo ta faɗi ku duba al-libnatu jami'ai na mene allabin ko? to ai wannan majazi ta anith ne yayi to shikenan kana da maka ce waka'at kana da maka ce waka'a tun da ai ismul mu'annas ne majazi tanir to shi ma haka nan so kaman yadda ta'un take a jam'u muzakkar salim a jam'u takasir afwan ba jam'u muzakkar salim shi ne muzakkar salim dole sai ka zo ba za ka zo da ta'un ba amma jam'u taksir na muzakkar da na mu'annas da kuma sunan suna mace majazi tanir to a fi'ilin kana iya zuwa da ta'un kana iya sharewa kuma duk ɗaya ne wal hadfu fi ni'mal fatatu stahsanu wastahsanu wastahsanu al hadfa malamai kuma sun inganta share ta'un fi ni'mal fatatu a ni'ima kenan idan fa'ilinka a cikin fi'ilin ni'ima kun gane ko ya zama fa'ilin mace ce to za ka iya share ta'un za kuma ka iya zuwa da ita ka iya cewa ni'imar fatatu ka iya cewa kuma ni'imatul fatatu me yasa li'anna qasdal jinsi bayyinin fihi saboda ai anan ku duba nan in ka ce ni'imar fatatu ba wata budurwa ce kake godiya mai ita dai ba a'a kana cewa ne madalla da yan mata jinsin mata kai madalla da su jinsin yan mata madalla da su ba wata ɗaya ce kake kake kake madalla da ita ba no nan ka nufi jinsi ne to shikenan sai ka zo da ta'un kawai ai ka share ta'un dinka saboda mene saboda ai jinsin kake taɗi ba wai wata mata saudatu ko karimatu ko kuma bakutu ba da ayyanantacciya ba ya bita? aikin da muka yi والأصل في الفائل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا to asali daga fi'ili sai fa'il wato fa'ili ya hadu da mene fi'ilinsa asalin maf'ul bihi kuma yazo a gaban mene fa'ili shi yasa ce wal aslu fil fa'ili asali ga fa'ili an yattasila shine ya hadu da fi'ilinsa sai ka ce qala qala zaidun ja'a zaidun ga zaidun ya zo a gaban fi'ilinsa ya hadu da fi'ilinsa wal aslu asali fil maf'uli ga maf'uli an yattasila ya rabu da mene fi'ili daraba umaru alwalada daraba umarul walada kaga kaga ai umar alwalad shine fa'in maf'ul bi ko ai kaga bai hadu da mene ba bai hadu da filin daraba ba to wa kad yuja'u bi khilafil asli to amma fa kaga da mu za fa iya zuwa da sabanin asali al aslu huwa taqdimul fa'il Allah alama fu'ulihi ko masha Allah to amma baka dubi kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu aikon Allah ai ibrahim anan shine mene maf'ul an takadimi shi rabbu shine menene sai akwai kuma ta'khirin sa zai iya wa qad jawabi khilaf al-asli na an zo da shine bi khilaf al-asli ka gani zama mu zo kan shi ma wa gari jami bi khilafil asali za a iya zuwa da sabanin asali a zo da maf'ul bihi a gaba a gabatar da maf'ul bihi akan fa'ilinsa wa qad yaji'ul kuduba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko iyyaka na abudu wa iyaka nasta'in malamai suka ce asalin sa na abudu iyaka saboda ai hasru ko eh ba wani wanda muke bauta ma sai kai kadai ya Allah sai aka taqdimu da maf'ul bihi shine wa qad yaji'ul maf'ulu qabla al-fi'li eh maf'ul bihi zai iya mazuwa kafin fi'ilin sa mun fahimci wannan ko وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفائل غير منحصر وأخر المفعول to ka jinkirtar da maf'uli ka zo da shi a karke in labsun in huzira labsun idan an guji rikirkicewa rikicewa misali idan ka ce duk inda za a rikice a rasa gane wane ne fi'ili wane ne fa'ili kan misali idan ka ce daraba musa isa to kowanne zai iya zama fa'ili kowanne zai iya zama mahulubi ko to shikenan tun da ai dukan suna ne makasur ko to shikenan to a wannan halin gaskiya za a rikice za a rasa gane waye fa'ili al'amur gune yaltabis bi haithuma yushki yakunu mushkilan bi haithuma la yadhharu al-fa'il wala maf'ul bihi to idan fi hadhihi al-hala yajibu taqdimu madha yajibu taqdimu al-fa'il ala maf'ulihi amma kaga idan ka ce ضربت الصغرى الكبرى يا هلسا ko kuma ka ce darabatil kubra a duka na ladadattarwa kai ka taba ganin karami ya bugi babba to in in uminan labsu in an amintu ba za a samu rikirkicewa ba to shi ka ba za a samu confusion ba to shi kenan sai ka iya gabatar da maf'ulinka a irin jimlar darabatu sugura al-kubra me yasa saboda ka ganin sugura kai ka san ita ce dai aka buga mun bance wannan ko to ya halasta wannan duk da duk da makasurai ne sunayen sun zo da alifin ko yawa amma a daraba Musa Isa kowanne zai iya zama fa'ili kowanne zai zama maf'ul bihi to ba za ka jinkirta ba za ka wajibi ne ka jinkirta da maf'ulin ka to a halin da ake gudun rikici la la yajuzu laka taqdimul maf'ul ala al-fa'il wannan shine mazhabul jumhur amma waɗansu ba su sun halasta sun ce ina ai ta inda ka ji an ce daraba Musa Isa har ya zama Musa shine maf'ul bihi Isa da aka jinkita da shi shine fa'ili to akwai manufa da aka yi haka saboda mene laraba ba za su takdima maf'ul bihi ba a lokacin da za a iya rikicewa face akwai wani mene akwai wani mene akwai wata manufa to idan kuma ka ce darabtu zaidan darabtu zaidan na bugi zaidu ko kuma ka ce ma darabtu illa zaidan to ku duba da kyau ana darabtu zaidan an yi hasura a nan gurin ba ya hasara ba ko to shikenan tunda babu hasara nan sai ka sai sai sai ka ta'khiri maf'ulinka ma darabtu illa zaidan nan an yi hasara ko amma ana nufin a takaita a takaita dukan ne akan wani to shi yasa sai aka yi ta'khirin sa ba za ka zo da shi a farko ba ba za ka ce zaidan ma darabtu illa a'a ko kuma ka ce ma darabtu zaidan illa ko kuma ka ce zaidan ma darabtu illa a'a a wannan hali dole ne kai ta'kiri din maf'ulin binka shi yasa ya ce mana a gaba au udmir al fa'ilu ko kuma aka zo da lamirin fa'ili ne gashi ko darabtu ainihin ayi lamirin fa'ili ne au udmir alfa'il ko aka aka boye fa'ili wata aka zo da fa'ilin lamiri a mazan lamiri gairi munhasir ba tare da an yi hasru ba to a sigan da babu hasru ya waje baka taqdimin din maf'ul bihi akan wane a ya waje baka taqdimin fa'il akan maf'ulin ka ko saboda anan darab darabtu zaidan lamiri ne anan fa'ilinka ba lamiri ne darabtu zaidan ba zai ka ce zaidan darabtu ba irin wannan hali saboda ba a hasur ba na'am fa'ilinka lamiri ne amma wani su suna ganin zai iya halasta kai mun yi baitin nau kenan hmm? ababin anya kuwa baiti biyu ne alhamdulillah yau ƙarfi وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق إن قصد زهر تو وما بإلا أو بإنما انحصر إذا أكي حصروا da illa ko da innama akhir in ka gana mato ka jinkita mafu'ulinka wa kad yasbiqu a fa'ili ma zai iya riganyen mene hakika fa'ili zai iya riganyen maf'ulin sa amma in zahar qasdun idan manufa ya bayyano yayin da kace ma daraba zaidun ma daraba zaidun illa amra ma daraba zaidun illa amran ku duba da kyau kaga ai kana so ne ka takaita duka da zai da ya akan wani ne amurko to shikenan sai ka zo da shi da uslub na kasru na hasru ga ma nan ga adaptive distance na ko to a wannan hali sai ka zo da in ka ga dama ka iya cewa ma daraba zaidun illa amra ka kuma iya cewa ma daraba amran illa wani illa zaidun saboda za a samu labusu ba za a samu rikicewa ba ba za a samu rikici ba to ka gani to shikenan ya halasta ko kai takaddimin fa'ilinka maf'ulinka ko ta kai ta'khirin sa tunda manufan ya bayyano duka da jimlolin guda biyu ma darba zaidun illa amran ma daraba amran illa zaidun waye fa'ili zaidu waye maf'ul bihi amran amru duka dai kaga ai manufa ya bayyana ko to shikenan shine sai ya ce maka wa ma bi illa aw bi inna man hasar wa man hasara wa man hasara bi illa dukan uslubin jumlan da aka yi hasuru da illa aw bi inna ma ko da inna ma akhir in kaga na maka jinkirta da maf'ul bi ka zo shi a garke wa qad yasbiqu to zama zai ma iya zuwa mafulinka zai iya riganya watan yargu zai zo a kan fa'ili amma in zahara kasdun idan har manufa ya bayyano shi kenan ya halasta watan kaɗan ne ake samu kun gane ko? akhir ka zo da maf'ulinka a ƙarke wa ƙar yasbiku amma kaɗan an sami inda maf'ul bihi ya riganyi wa ne ya riganyi fa'ilinsa amma in ƙasa da zahar in zahara kasdun idan manufa ya bayyano an gane bitin ko wa sha'a nahu khafa rabbahu umar وشذ نحو زان نوره الشجر wannan matsalan yana nan tana nan a cikin shuzur zahab fi ma'rifati kalamil arab na ibn sham ina ganin zai fi kyau zamu zamu bar wannan baitin ne yawwa saboda sai mu kara tattaro mas'alola idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu eh shine na karki sai mu tashi da kanshi mu ci gaba saboda akwai mas'alola ne a kanshi kharaqal mismar thawbu ha da tsakanin kusa da tafafi waye ke waye zagaye zai yaga wani ta ma an ce kharaqal mismaru athawba to Allah ya sa mu dace insha Allah sun ta'ala zamu dakata nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik